بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح لي خطوة العارفين بحكمتك واشفع لي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والاكرام يا أئمة الشيخ في سبيل الله بهذا المحضر بل تأتي بنذرة تأتينا بالزفر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الحمد لله يومنا الشاشدة وسابقة شاشدة رمضان رمضان إذا رمضان الله صلى الله عليه وسلم دبوت على سيد حدود عند الأجيال وبيزو دي دي دا عشرين دا شدة ga watan Mars miladiya annabi Isa alayhi salam dubu biyu da ashirin da hudu. Insha Allah za mu ci gaba a tafsirin Qur'ani inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس وأنتم تعلمون Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kada ku ci dukiyoyi na'am na wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu bi ayil mukan kada ku ci wato dukiyoyinku tsakaninku da barna ana ta hanyar haram sai da za ku bi ku kai abubuwan zuwa ga hukumomi a ba da rashawa don ku ci yanki na dukiyar mutane ta hanyar zurbi alhali kuna da Allah tabaraka ta'ala ya hana mu cin dukiyoyin mu tsakanin mu ta hanyar haram a sata ne damfara ne bokanci ne ƙarya ne ka sharara mutum ka karɓi dukiyarsa ka ci ko ka yi sutura ko ka gina gida. Allah ya hana, haramun ne aikata haka, estimin ne ka yi estimin fiye da a yadda kuɗin kayan yake sali dubu sha biyar na sai kashe dubu ashirin ne, to wannan biyar ɗin ya zama wuta ko fili duk da yadda za ta yi wata dukiya ta shigo maka ta hanyar haramun to Allah ya hana ya hana kuma ya haramta wala taqulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyin ku a tsakanin ku da wato ta hanyar haramu wato abin da Allah ya ta dukiyoyin ku ita dukiya ba ta mutum ce bace ko da ba ta wace ta kace ta mu ci gaba daya tunda biyar da kuke a jihun wanta ya suke dawa a jihuna bisa wani dalili ta jihuna take da biyan a jihun wanta masaran gonan wancan ke dawa gidana bisa wasu dalilai a na je na saya a kasuwa shi kuma ya kasuwa ya kai kuɗi to haka duk da dukiyoyin mu ne ko to Allah ce kada mu ci su a tsakanin mu ta hanyar haram ko kwace ko damfara ko tata ko bokanci ko dai hanyoyi kowane hanya ne kowa ya san harkar da yake neman kuɗi to ka tabbatar halal da kake ci ba haram ba wasu da ya iya hukami wato ta hanyar wato zira wato ko tura wannan dukiyoyi zuwa ga hukumomi fili ne ka san ba naka ba ka tsaya ƙarfi da yaji naka ne har aje wajen alƙali ka ɗauki lauyoyi ka kawo shirin ƙarya kai dole sai an mallaka ma filin naka ne shi kenan shi alƙali in ya samu shaidu suka tabbatar shi alƙali bai da laifi kai je da kaci kai ne ka ɗaura kanka balai ka sani alƙalin bai isa ya halatta ma abin da Allah ya haramta maka saboda haka shi zai hukunci ne da zahirin abin da ya bayyana gare shi in ya ba ka haƙƙin wani to wuce ka ci saboda haka mu kiyaye kada ya zanto muna kai mutane ƙara a ɗaga ƙara ƙara a kai na wajen akan zuciyar da ba ta ka musamman kuma zuwa abin da yake faruwa kenan akan filaye da gidaje da wasu abubuwa ne waɗanda Allah ta wata ala ya hana. To, litakulu don ku ci farikan wani yanki min amwalin nafi daga dukiyoyin mutane da ismi ta hanyar zunubi ba an tumta alamu kuna sane cewa ba haƙƙin ku bane dukiyar ba mallakan ku bane ku dage don kun ga bai da ƙarfi bai da galihu a dage dole sai an kwace shikenan to kun kwace a duniya amma dai in ƙasa ce ka sani sai an ɗebo ta ana gona ko fili sai an ɗebo tun daga ƙasa ƙasan bakwai a ɗaura ma a kanka ka zo da shi filin alkiyama to wannan musiba ka sai kaɗai ta isa saboda haka idan mutum ya kwace ma gida ko fili kar ka damu ba za a musiba ya ɓata a kanka Allah ya kama mutane
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون الله أكبر يسألونك عن الأحلة قل هي مواقيت للناس والحاج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون الله تبارك وتعالى يتي suna tambayanka suna tambayanka anil ahilla da jinjiran wata me yasa yake bayyana yana ɗan ƙarami siriri sannan ya ta ƙaruwa ya ta ƙaruwa ya ta ƙaruwa har sai ya cika ran sha hudu sannan kuma daga ran sha biyar ya ta raguwa ya ta raguwa har ya ƙara ƙarewa sannan ya sake dawowa yana siriri me yasa haka yake faruwa shi shi watan bare tsaya a hali ɗaya kamar yadda rana take tsaye ba me yasa haka yake faruwa kul ka gaya musu ya rasulullah ka ce hiya mawaqitun linnas wato wata ana lissafin lokuta ne na mutane wato mutane suna amfani da wata wajen lissafi da shi ake sanin lokacin shuka yanzu masanin shuka zai ce an mu da ganin ruwan sama yanzu shuka sai an kai watan kaza to in ba watan ina abin zai sai an kai watan kaza sannan sai ce maka ai yanzu lokacin watannin da ya kamata a shuka masara ya wuce sai dai wake har da wata ake gane to haka a harkokin wato abin da shafi a kasuwancin su a ga lokacin da ake tafiya fatauci ga kuma in an ji an yi dawo ga lokacin da in an dawo kuma a za a sake tafiya wani waje kuma to duk ana ganewa da sannan iddan mata na an sake ta ko an yi wa Fati. duk da ga ake ganewa da watanni aga idan ta kaba ne ana idan wafati ne za ta yi wata hudu da kwana goma kaga an yi amfani da wata ko to haka abu yake sannan kuma azumi da wata muke amfani sai muke sai wata ramadan saboda haka watan a ganta da bata a ganta da bata har a in riga wata na tara sai mu ce shi kenan za mu azanci ne wata ramadan sannan muna amfani da wata wajen mu yi sallah sha ruwa sai watan ta kare shike sai mu ga wata a yamma shike sai a sha ruwa to ana amfani da wata wajen fidda zakka tunda dukiyar sai ta ce kara kuna to ta za ga an ta shekara sai an yi wata goma sha biyu sannan shekara ya tabbata to kaga hikimar Allah kenan yanzu ko auren ka ne an tambaya yau ne auren ka sai ka ce ai sai watan goma juma'an farko kaga Allah ya ba mu wata dan me dan mu yi lissafin lamuran da mu'amalolin mu sai watan kaza ko biyan ba ta Allah kana hawo zuwa watan watan gobe ma to kaga duk dai wata wata wata wata to in jira na kamar rana a ga yin lissafi da ita ba zai yi ba to shi ne sai Allah ya ce ka gaya musu ga amfanin wata ɗaya shi sa muka sanya ta tana karuwa tana karuwa tana rabuwa tana rabuwa haka har ta bace kuma ta ke dawo Allah mun gode maka wal hajj sannan da wata ake amfani a gane lokacin aikin hajji lokacin da za a yi aikin hajji to shi ne Allah ya ce to Allah ya ba su an san wannan kenan ya ba mu an san gaba ɗaya yake walin tajru bi an ta'atul buyut min zuhuriha ba nagarta bane ku zowa wato gidajjaji ta baya til ihrami a lokacin harami wato suna aikata hakan a lokacin jahiliya lokacin jahiliya idan mutum ya sa harami na aikin hajji to daga nan a gidansa in zai shiga to ne da kuma yana kaso kaso danga yana kauce da yana to sanan zai shigo gida idan kuma zai shiga daki ba daki ba to sai dai ya nemi fartanya asalin dai kofar daki din kan zai shiga ta kofar daki ba ta bayan daki zai zo sai ya fasa ya fasa ya fasa to sanan zai dinga shiga daki in zai fito ma sanan zai zai fito ko lambunsa ga kofar ba da ya sa na lambun ya shiga a sauwaƙe a san waje ne kai kai ne zai je bubbuda bubbuda to sanan zai dinga shiga wai dai ya sa ihrami a jikin sa to ke suke haka yi wa Allah da'a yana daga cikin nagarta da ayyukan da Allah yake so to shine Allah sai ce wa laysa birru bi an ta'tul buyutan min zuhuriha ba nagarta bane ba yi wa Allah da'a bane ko yi masa biyayya bane ku dinga zuwa wa gidaje ta baya baya ko Allah ya ce wa'atu walakinnal birru sai dai yi wato nagarta wa Allah shine man taka wanda ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wato ya bar saba Allah tabaraka wa ta'ala to wannan shine wanda ya ji tsoron Allah kuma ya Allah nagarta shine Allah ya ce wa'atul buyuta min abwajiha ku zowa gidaje ta kofofin su ku zowa gidaje ta kofofin su zuwa mai gida ta kofa da ke shi Qur'ani a shi Abdullahi Gwandu Allah ya kara masa ita yake ta duk aya in dai baka san fassararta wannan fassarar bai kama da wannan fassarar wannan ma bai kama da wannan guda saba'in ba to in an cewa ya san fassarar aya kaza karka daga karka daga dole sai kowace aya zaka iya fassara ta to saba'in kuma wannan fassarar bai kama da wannan fassarar wannan fassarar bai kama da wannan fassarar la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam to malamai suka ce wa'atul buyut ne abwabiya yana daga shi cewa duk abinda har musulunci nan kaddara gida ne wane ne kofar musulunci shine annabi Muhammad wa kowa a duniya a wajen wa ya ga musulunci ya karba a wajen annabi Muhammad in baka karba wajensa ba to wajen wakilansa ka karba wajen wakilansa ka karba to wa atul buyuta min abwajiha baya da za a yanzu ka musulunta sai ka je ka samu fasto ka ce masa na zo karban musulunci a'a ka zo wa gidan ta koma kuwa a'a ba ka zo ta koma to haka nan idan an jawo ɗariƙar tijjaniya da sauran dukkan ɗariƙu su ma wasu rubuta min abuwaziya ba za ka je mutum yana kadiriya ka ce ba ka tijjaniya a'a ko yana tijjaniya ka ce ba ka kadiriya a'a ka je je ka samu wanda muqaddami ne a wannan gidan wakilin shehu tijjani ko wakilin sid abdul qadir jilani sai ya baka in ma kadiriya in ma tijjani in ma sauran ɗari ko gaba ɗaya wa atul buyuta min abuwaziya ku zo ƙofa ku zo gidaje ta ƙofofinsu saboda haka duk abin da kake son sa to ka je masa ta inda ƙofar sa yake to sai ka same shi cikin sauki eh Allah ya ce wa asul bulita min abwaliha wattaqullah Allah ya ce ku ji tsoron Allah ta aita hanyar aikata duk abin da yake ku aikata da barin duk abin da yake ku bari da Allah kun tukribun lallai za ku samu babban rabo lallai za ku samu babban rabo na wa qatil fi sabilillah
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين الله أكبر وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين آه wannan aya ta sauka a shekara ta shida bayan hijira a shekara ta shida bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko sahabbansa sun kai mutum dubu ɗaya da ɗari hudu suka taho don su yi umara suka suka taho don yin umara shikenan sai da suka zo hudaybiya suka sauka zala ya ce to wane ya kira wani a cikin sahabbansa ya ce ka je ka makka ga taguwa nan hau ka je makka ka ce musu ba yaƙi na zo ba ba faɗa na zo ba na zo in ziyarci ɗakin kaba ne na yi umara na koma ai da ya je shi farko tukuna da ya gaya musu ga abin da ake ciki suka kama raƙuman kan suka soke ta shi ma suka ɗan karamar duka sun yi niyan kashe shi ma sai wasu habashawa suka ce ba zai yi ba ba zai yi ba aiki dan aiki ne shi ba laifin sa bane shi ke so ba ce shi da kyar ya koma ya koma ya samu manzon Allah ya ce ba mun ba ki ba ya Rasulullahi kaji kaji kaji kaji taguwar ka ma sun soke ka ni ma da kyar na ta lala ce Umar lu maza je ka kai a musu ni ba yaki na zuba ba yaki na zuba na zo ne a yi a zan umara dan ziyarci wannan ɗaki ba ɗaki ne shi kenan sai na umar ya ce ya rasu la ai tsakani na da ku babu ciyawa ni da wato ƙurƙurin sha wannan tsakani na da ku babu ciyawa sun riga sun sani in na je ni fara za mu yi ƙarshe ko na kashe su ko su kashe saboda haka ina ga akwai wanda shi ɗan dangi ne a makka kusan yanzu jinin su suke rike da shugabancin makka saboda ka shi a tura shi yace waye ne yake sai na Usman wato anan kuma manzo Allah yana so nuna mana wata makaranta na dan ka zama shugaba kada ka ce kai duk abin da kake ki za a yi in ba a yi baran ka ba to shi ne manzo Allah ba mu wata makaranta anan ai dama ya sani sai na Umar ba shi tsakanin da Qurayshawa kuma ya sani in ya shiga sai dai sai dai za a ne a ɗauko gawa ya san maza ya san wannan gawa sallallahu alaihi wasallam amma ya nuna wa shugabanni na baya cewa kaddan ka zama shugaba duk abin da kake ka kawai shi za a yi dole a in wani cikin members naka mabiya ka yake ga shawari to maza ka je matukar an duba an ga shawarin tana da kyau shi manzo Allah yake cewa za mu aika fi shi Usman sai na Usman shi ke da aka kira sai na Usman aka ce to gashi idan ya faɗa cewa ba an zo yaƙi ba ne an zo ne a yi umara a taimaka a samu a zuwa yi umara shi kenan ya samu hanya ya shigo makka to ɗan dangi ne to da haka ba lokacin abu ya shi ne shugaba a makka kuma ba shi ma umawiyawa ne wani ɗin ma umawiyawa ne to da haka babu wani matsala ya je shi ya samu manya-manyan makka ya ce musu lalle ga saƙo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ya zo yaki bane abunan bane ko an zo a umara ne suka ce wallahi ba zai yi ba wanda idan ma kai ne ka ba amma wallahi ba zai yi ba zai yi ba kawai ka ce kawai ba na mai da ba ya ce a ba haka za a yi ba ba zai yi ba kai dai ga ɗakin ka je ka yi dawa ka kai duk abin da za ka yi munyan amma shi ka ce wasu jiba zai yau shi ma muka muka bar yaki da shi kullum ana cikin fada tana cewa ba ba ba zai a tafan suka ce ba zai shi kenan aka ce to ba zai yi ba to sai yaya kashi dai suka yi shawari suka ce to yanzu abin da za a yi a rubuta sulhi a shi ne sulhu da yiya cewa ya je shi shekara mai zuwa ya dawo amma banda wannan shekara a ga nuna isa kenan to wannan shekara ma in sun bari an yi me rabuwar su ba wani rabuwar su amma nuna isa ne suka ce bara a yi wannan shekara ba sai dai in ya koma wata shekara ya dawo ya dawo to kuma haka haka yi to zala sallallahu alaihi wasallam sai na Usman sai jinkiri bai dawo ba bai dawo ba bai dawo ba sai labari ya zo ai shi ma Usman ne an kashe an kashe shi lalace to ku zo ku min mubaya'a akan ba gudu ba ja da baya ba mu zo da mijin yin yaki ba amma tun da yakin suka nema sun kashe Usman to sai an yaki shikenan sahabbai suka zo su suka fara mubaya'a ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya fara yin mubaya'a shi ne Sinan dan Wahab Allah ya kara masa yadda shi ya fara yin manzo Allah mubaya'a duk cikin mutum dubu ɗaya da ɗari hudun nan dukkan sai da suka yi mu baya a ga annabi Muhammad ban da mutum ɗaya jaddi bai kai shi shi sai ya kuya a can bayan taguwar shi ba zai ji aure aka shi da kuya a can bayan taguwar da shi ke yi wannan mu baya shi kenan aka gama yin mu baya da sai ga ma labari ya zo cewa a ƙarya ne ba a kashe Usman ba ba a kashe shi ba eh ba a kashe shi ba to amma wato da ke shi Allah in dai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya nemi kai wani abu kai to Allah bai bari abin ya tafi a sai Allah yake cewa laqad radiyallahu
بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما الله أكبر Allah yake cewa wallahi Allah ya yarda da mu'minan nan da suke maka mubaya kizi bayo naka ta haka shiga fa alima wa fi qulubihim Allah ya san abun da yake zuciyarsu na imani da ikhlasi da gaskiya saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala wato ya yarda da su cewa su nashi wato babu abu mafi daɗi kamar yardar Allah. Yardar Allah ba? Wa rizwani ya layi ba, ai yardar Allah duk abun nan da muke da yardar Allah muke nema, kawai ya yarda, in je yarda shi kenan. Yanzu ka kaddara ka dawo mu cikin halitta Sai wani attajiri sai ce kai wani na yarda da shi shiga cikin dukiya na ko abun da na mallaka yi abun da ka ga dama. na san ba za ka fice ni yaya ka ga wani wanda ya fice da kai ma zai samu da zai yi to ka aiki da kai aiki ba inda aka maka iyaka duk da to to da duk ma'ajiyar kuɗi da komai da komai za ka shirka ba to sai aka ce Allah ne ya yi da kai aka ga ai malam daɗi daɗi malam daɗi kan saboda haka Allah ya fi an zai fice da tsari ba a sabon fata hankali ba to ikon Allah bayan sun yi wannan mubaya'a kuma to ba samu an shiga makka ba samu abin ba to sai kuma Allah ya ba mu ya ba su wato fata hankali ba wato wani buɗe makusaci inda sun zo a zulhijja ne zulhaji al-muharram sai Allah ya kai su kai bara sai aka yi fata kai bara wannan fata kai bara an yi shi ne a farkon almuharram shekara ta bakwai to kuma sun samu magani makasirata sun yi alayyawa magani makasirata ya kuduna wa kan la'arin hakima wato kaji Allah da kanshi ya kira abun kasirata malamai sun ce daga wannan fatahu khaybara talauci ya yanke a cikin sakon manzon Allah in dai talauci sunansa to ma na kai Allah ya bani ulma gani ba kasirata ba yace gari ba mai yawa kaga zulkala ta kare zulhijja ta shiga ta kare almuharram aka ta kai wannan fadi ko za su ji haushi ba samu da su yi abin da suke so a makka ba to ga kuma wani fatali wanda aka yi abin ba zub da jini ba komai mala aka samu kuma alkhairi da gari ba mai yawa aka zo aka raba duk sabbai suka zama a tajirai ko kowa ya samu wadata da arziki ba shi kenan to bayan an yi wannan a kafar a ayi wannan a muharram kafar biyul awwal biyul akhir jumada ula jumada akhir rajab sha'ban ramadan shawwal zulqa'ada tana zuwa watan 11 lalacewa sahabbai to duk wanda ya san mun je an yi wato zaman hudaybiyyar nan da shi ha yayi mubaya'a to kai ya za mu je mu umaratul qada wato umra ta ramuwa tunda ai mun je ne mu yi sai aka hana mu yi to yanzu za mu je mu rama ta to da haka duk wanda ya tabbatar an je wancan to ya tabbatar an je da shi saboda ya je ya rama abu da ya yi ni da bai to haka wancan lokacin dubu ɗaya da ɗari hudu to yanzu sai da suka tawo mutum dubu biyu an samu ƙari wasu wanda a zuwan farko ba a yi da su ba duk sun zama sai dai wanda suka yi shahada a wasu wani ya kukuwa da aka yi amma duka suka zama to a kan hanya ya suke cewa to bana kuma ba mu sani ba ƙurin shawa za su bar mu mu yi umaran ko za su sake warware alƙawari da muka yi ko za su sake warware alƙawari da muka yi da su ba mu sani ba to suna tahowa suna wannan tunanin to shi ne Allah ya saukar da wannan ayar aron ma ya karanta wa qatilu fi sabilillah ya ku sabban annabi wa Muhammad ku yi yaki saboda tsaga kalmar Allah ku yi yaki saboda tsaga wato kalmar Allah ku yaki suwaye allazina yuqatilunakum wanda suke yakan naku nan ku yake su amma wala ta'tadu kada ku yi ta'addanci kada ku yi ta'addanci inna la la yubil mu'tadin Allah baya son masu ta'addanci masu iya tarkiya me ne ta'addanci yanzu suna tunanin to in mun ce za a bar mu mu yi ko ba za mu yi ba Allah ya ce yanzu kan na muku izini in kun ce in sun bari salamun salamun a shiga a yi marko a shiga in sun ce sai da kai bin takobi ko a shiga a wata shine abin da za mu karanta shi a shiga a gurza amma dai kada ku yi ta'addanci Allah baya son masu ta'addanci me ta'addanci wato kada a kashe yara kada a kashe tsofaffi kada a kashe mata mace in dai ba ta hau doki ta sa kayan yaƙi ba to ba a kashe ta amma idan ta hau doki ka sa kayan yaƙi ta ɗauko makami ta zama namiji ke nan wanda haka ne sai kisa dole ta kashe ta an gane to amma in dai za a je yaƙi wai nan mutane guda uku ba a kula tsoho ba a kula yaro ba a kula mace ba a kula ana yi ne da balagaffun mutane kacci waɗanda suke ji da ƙarfi wanda kuma dama in kun basu ma kashe kulon saboda haka Allah yake cewa tabaraka wa ta'ala ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين نا واقتلوهم
وقتلوهم حيث فقدتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين الله أكبر
واقتلوهم حيث كتبتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلون من المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa waqtuluhum hayya taqitumu yaƙe su duk inda kuka same su duk inda kuka same su ku yaƙe su eh ba kuna tunanin a kar a je su gagara cika alƙawari ku shiga in sun ce sai yaƙin za a yi to ku yaƙe su duk inda kuka same su wa akhrijuhum min haythu akhrijukum ku fidda su daga inda suka fidda ku a makkan dama ba garin ku bane kuma garin ku ne na aka aiki annabi Muhammad sai na Abubakar Siddiq na aka aiki sai na Umar na aka aiki ban san ko ina ba sai wannan wajen sai na Usman na aka aiki sai na Ali na aka aiki dukkan manyan sahaba sun duk na aka aiki kuna kallon garin nan kuna sai gari ne mai alfarma a wajen ku amma kuna kallon suka fito saboda haka kuma yanzu na muku izini ku yaƙe su duk inda kuka same su akwai ina ne kuma ku fidda ku daga inda suka fito ku ai kuma garin ku ne da ƙarfin tuwo suka ce dole ba za ku zauna lafiya ba suka fidda ku kuka fita don ku tsira da addinin ku Allah ya ce wal fitnatu ashaddu min al-qatl ai fitina wato shirkan da kuke yi wanda kaban nan ba da kuke gani gumaka ɗari uku da sittin ne a kaba gumaka a kewaye da ita da cikin ta duka gumaka kan dutsen sama gunki kan marwa gunki duka an cika makkan nan da gunki ba Allah yi Muhammad Allah ya kara mana sunan da Allah kaga ka'abar ma manzala shine gadan gadan shine gatanta shine zuwanta ya zama masa ne ya zama gata da Ka'aba ne shi sa ɗan uwa duk wanda kaga ya samu girma to wallahi ya san fara da Allah Muhammad duk wanda ya ga ya kanta ya walakanta to ya bar manzon Allah sabon nan ne ya saba musu girma wajen Allah ne ya zama yanzu duk ibadan duk ibadan duk ciyarwanka duk taimakonka wallahi ba za ka kama kamar a hali ba kai ko fashinsa ba kai ka kama ba saboda ne sun sun ga annabi Muhammad sun yi imani sun so ba kai ka ka kama kaga akan wannan bai'ar fa da suka yi sai da Allah yake ce musu innal ladina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yanzu na yi sauƙa yi Allah ya cewa lalle wanda suke maka mubaya'an nan suke cewa sun yadda su mutu sun yadda ba gudu ba ja da baya duk inda za ka sa kafa don a ji kadin jinin manu su ma sun sa kafa in za su mutu sun yadda to ba kai suka ma taffa ba ni Allah suka ma taffa ha Allah yake yadullahi tawqa aidihi hannun Allah na kan hannayen da suke ma mubaya'an nan hannun Allah na bisa hannayensu wato Allah suke ma mubaya Allah suke ma tabba to me yasa sahabbai suka samu wannan girma saboda sun dan da Annabi Muhammad saboda sun rike Annabi Muhammad to da ka uwa duk ne son tsira ya rike Annabi Muhammad duk ne son girma ya rike Annabi Muhammad duk wanda yake sai zama ya alfarji daraja a wajen Allah to ya rike Annabi Muhammad shi kuma bayya rikuwa sai an riƙe masoyarsa kullum yana bara ba zai yiwu ba ka ce kana son manzan Allah sannan ba ka son sabon manzan Allah zai yiwu ba zai yiwu ba kana son sa kuma ka ce ba ka son manzan sa zai yiwu kana son sa akwai sharifai jina jinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin su fi da Abdul Jilani irin su Shu Amar Tijani masu tsare kunnan tun masu ɗariƙun tsufaye su ɗari uku da goma sha uku dukkansu ɗaya ne kawai ba dinna na fatima ba dukkansu sharifai ne abul hasan shazali mai ɗariƙan shazaliya shi ma sharifi na jinin manzan Allah dukkansu gaba ɗaya a ƴan ɗariƙar rufa'iya kuma shugabansu Ahmadu Rufa'i shi ma sharifi ne duka jinin manzan Allah sallallahu alaihi wanda ba sharihi ba shine kafir arabi alhaji shi ne kawai ba sharifi ba wanda yana tsarika hasiniya amma mu ba da shi ba dukkan jikokin annabi Muhammad dukkan jikai to yanzu ka zai yiwu ka ce kana son manzala wa'annan kana gaba da su a ce wai kanya ake saboda haka dole ka so yanzu misali ko kai ne ma dai kai din nan kaddara kai sai mutum ya ce maka yana son ka amma dan naka nan kuma shi ba son naka to ai da ma ya so dan naka ya kika tunda kai ka ai dan naka shi ne kai an ce wani daga cikin manya-manyan limamai sai wani sharifi sai ya rasu da shi kuma ya san sharikin yana aikata manya-manyan laifuka saboda haka ya ce kai shi bai rage da jana'iza ba aka ce shariki ne bai ce wallahi kawai shi irin ayyukan da ya ga sharikin yana yi shi bai rage ba da ke yana da rabo bai je ba aka je aka sallaci shariki aka kai da aka gwada da rajai sai ga annabi muhammad zalla ya ce ya ɗana ɗana ya rasu jika na baka je ka sallace shi ba sai ya rasulullah ga aikin sa ga aikin sa ga aikin sa sai ce yanzu ko ne malaman fikihu zan tambaye ka shin yanzu da ne sai yake saba mahaifinsa yana saba mahaifinsa yana saba mahaifinsa sai mahaifin ya rasu da zai hana dan ya ci gadon mahaifin sai ce bari hana ba sai ce to ai su aljanna ta wace ni babansu aljanna ta wace wanda nake nake so shi zai shiga aljanna wanda ban na so ko bai suna bari shiga aljanna saboda haka gidansu na gado ne aljanna ina da dukkan da kake yi ne ma bai shiga aljanna ko an ce gidansu ne aljanna sabon da yake kuma ni yake sabawa ni babansa ita da wayar na tuba ce ban sani ba to laka mu ma nan wanda ba shari bai ba duk muna a tabbaci a karkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kurakuran mu da yayin kuka mu za a yi wani mu shiga aljanna ballan tana jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shari bai to laka yan uwa mu daji mu tuba yin Allah ka ce kana son manzala kai amma ba ka son qur'ani zai yi ba zai yi ba to wa'annan duka su za ka bi abinda qur'ani yake kai kai abinda yake ka bari ka bari hanyoyin shirifan nan ka bi to sai ku kai ka har zuwa wajen annabi Muhammad da ka samu son manzan Allah sai son Allah sai ya biyo zuciyarka shi ke da sai mutum ya samu abin da ake so saboda haka a mu rike annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai ku sai kada mu wasa Allah ya ce wal fitnatu kaga shirka da suke yi na gumaka da suka sa a Ka'aba suke musu sujada a saddin da kada ai ya ci tsanani shi shirka daga yaki a wato a masjidil haram eh shi shirka ya yi muni ne ya ci tsanani wajen muni akan yaki a wannan wajen ne mai alfarma wal fitnatu ashadd min al qatl Allah ya ce wala tuqatilu fi al-masjid al-haram har yanzu ne dake waje ne mai alfarma Allah ya girma wannan wajen Allah ya ce kar ku yaki su a wajen masjid al-haram hatta yuqatilu kum fihi kar ku ku fara yakan su a wannan wajen masjid al-haram har sai in suka fara yakan ku a wajen in sun suka keta alfarman wajen suka yaƙe ku to nan kam taqtuluhum ku yaƙe su shi ne Allah ya ga a wala tuqatilu bil hatta yuqatilukum fi har sai in sun suka fara yaƙan ku a wajen fa in qatalukum fi in sun suka fara yaƙan ku a wannan wajen fihi babu shi a sharha taqtuluhum ku yaƙe su fi a wannan wajen ne kazalika wannan yaƙi da kuma fidda su daga inda suka fidda ku jaza'ul kafirin shi ne sakamakon kafirai shi ne sakamakon kafirai na fa'idin ta
فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم Allahu akbar fa in ta'u fa inna Allah ghafurur rahim fa in ta'u idan suka hanu ma'ana da kuka je in suka ce a ba kuma ai dama mun maka alƙawari in ka zo ka za ka yi umrarka saboda haka wala a je ai shikenan kaga ba ba ya ji yabo eh dama abin da ja yaki in sun ce ba za su bari ai ba to yanzu in fahimta su ka suka ce a ko zo kai umaranka ba komai a zuwa lafiya to shi ke ba mu komai ko kuma fahimta ta idan suka mutunta suka mika wuya to shi kenan babu komai fa inna allaha lalle allah tabaraka wa ta'ala gafurun ne yawan gafara ne rahimun ne jinkai na muqatilu
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين فإن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الله أكبر فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين نعم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الله تبارك وتعالى يقول وقاتلوهم وياكيسوا حتى لا تكون فتنة har ba za a samu wata fitina ba ma'ana zancen shirka a wannan wajen ya kau ba ya kuna jinillah ya zama duk ibada Allah kai ake ba Allah kai ake wa ibada ya zama duk wani shirka botan wani Allah a wannan wajen an bashi ya zama Allah ake bautawa wato wannan tsara wani malamin akwai ne Allah saka masa kai da ta aka maka Allah Allah ya ce wa qatilu hatta la tukun kullu wa yakun illa Allah ya ce a yanki kafare a har ya zama ba a bautan wani wanda wani Allah ya zama to bauta Allah kada ya ke bauta to aka maka Allah biya muka zauna da kafare ga sunan ba ma ya ba ni nake masa wannan tambaya abin ya gwada shekara a sha biyar ko biyu na ce ko ayan mansuka ce an soke ta ne sai ce ba a soke ta ba na ce to ana magana ya ba ma yaki yanzu mun bar kuma an ce a yaƙi ba har sai an je da hoton wanda ba Allah sai ce min su karatun yanzu ne kake yin sa to bari ka sa ba a da hankalinka yake wato shi yaƙi ana yin sa ne idan ya zama wato za ku iya ja da kafiran amma yanzu ko ba za ku iya ja da su ba to ba za a yi yaƙi ba ce yanzu misali ya ce ina ne ƙasar musulmi wanda kai ya ce ƙasar musulmi ne ya ce masa da na saudiya ya ce to yanzu a matsayin ka ɗan najeriya in ka je wannan ƙasar ka ce to yanzu na zo ne mu haɗu mu yi ƙarfi don mu yaƙi kafircin duniya za su yi ta su ba su yi yawa ba za su yi yawa ba su yadda kai ɗan ƙasar ba ne ni musulmi na zo da musulunci ka kai ba ɗan ƙasa ba ka ji illan da ba ture mana ya daddaɓa mu loma loma loma loma ka ji ba makka nan ba madinan nan hijaz din nan ba tun zamanin manzon Allah ai ba ma tun zamanin manzon Allah ba tun zamanin annabi Ibrahim ba shi ya kafa garin ba zamanin annabi Ismail tun wannan lokacin da maka take amma yanzu ko ka san state din Saudiya ko population na mutanen kasar bai kai ko miliyan arba'in ba bai kai ba miliyan talatin da wani abu mutanen ƙasa miliyan ɗaya miliyan arba'in a miliyan bai kai miliyan arba'in ba talatin da wani abu wanda kaga inda a ce ba a datsa kasar loma loma ba tunda a nan ne aka fitta Kuwait aka fitta Oman aka fitta Qatar duk aka kakkaba loma loma ka san ko matar ka ta maka lungiri babba aka dubo maka in ka ɗeba duka za ka isa a baki ba za ka isa a baki ba amma idan ka mai da shi loma loma ba sai daɗin hadiya to sai aka yi shi loma loma sai da za a yi daɗin karya mu yanzu mu Najeriya aƙalla muna da mutum ya kai miliyan ɗari biyu da talatin kaga ɗorin ma fa ya kusan mutanen tafiya muna da mutum ya kai miliyan ɗari biyu da talatin amma saudiya a ce su miliyan arba'in ma ba su kai ba ƙasar da tana nan tun zamanin annabi ibrahim shi ya kafa ta ka san ko bayan sa ne aka yi su sauran ma annabawa shi da mai babbatan a cikin annabawa da suka riga yake ba su wuce annabi nuhu su annabi idris su annabi kis annabi adam manya-manyan da wanda suka yi fice su ne waɗannan wanda ya samura amma sauran shi yasa ma ake kira su abul anbiya baban annabawa duk saura wanda suka zo su annabi a yaqub wanda jikan sa ne annabi hakan sa ne su annabi yusuf jikokinsa wasu jikokin ƴaƴansa haka har ya zagayo kaga irin annabi yusuf ba annabi musa tsakanin annabi yusuf dan annabi yaqub shi kuma dai haka dan wato annabi Ibrahim shi annabi Yusuf kaka ne kaka ne na baban annabi Musa tafiya ce mai tsawo tsakanin su wanda malamai sun ta bayani da annabi Musa da annabi Isa shekara nawa ne wasu kace ya kai shekara kusan dubu uku tsakani shekara kusan dubu uku tsakani to ka duba garin nan tun yau da yake da amma ka duba me wa ya zama shi ne mafi girma a duniya to babu yanzu ka duba kasar da ta kowace yawan jama'a a duniya ita ce da ce nan amma yanzu indiya ta yi gaba da ita indiya yanzu musulman ta kadai sun kai adadin mutanen najeriya gaba ɗaya a nan da musulman musulman ta kadai dan ita tana da mutane akalla ya kai mutum biliyan ɗaya da miliyan ɗari da wani abu. Ita ma tana haka take, ita ma ya kai biliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu da wani abu, amma dai indiya ɗin yanzu ta ɗan ƙara ta kaɗa. to kaga in ka kwatanta da yawan kafiran sai kaga ɗan kaɗan ne musulman a yi je ɗin inda su ba su ce miliyan ɗari biyu ba to wanda take bi musu a yawa sai a narka duk ƙasashe masu yawan jama'a duka kafirai ne su sun fara kayan su in suka yi ƙarfi suka mallaki makamai da waye da waye mu kuma suka bai da loma loma loma loma in ka ɗauki Iran ba ta wuce mutum miliyan sittin da wani abu ba. Miliyan sittin da wani abu. Haka nan Iraki ita ga ma ba ta wuce arba'in ko hamsin da wani abu ba. Duka haka a jika dinga kakkasawa kakkasawa kakkasawa. Saboda kowace ƙasa aka tinkara da ma ƴan ƙasar ce tana jin tsoro. A ina je ƙasar ne ko ta wuce ma mutum an yi miliyan biyu ba kuwa. Ba ta wuce ba. a sa irin su kuma shi nan duka al'ummomin su wuce zuwa miliyan ɗari biyar haka da miliyan miliyan biyar da awa duka. Saboda haka kakka samu aka yi. Saboda ne saboda a walakan shawo yadda ake so. Shi ne shi ne wani mahaifi da ya zo zai rasu sai wa ‘ya'yansa wata hikima don ya nuna musu muhimmancin haɗin kai sai ce musu kowa ya ji ya zo da kara shi kenan suka je suka zo da kara wannan ya zo da karansa wannan ya zo da karansa wannan ma zo da karansa su goma sha shi kenan yake to a haɗa karan nan a waje ɗaya kara da nan a ɗaure shi ne aka haɗa su aka ɗaure su ƙyan ƙyan yake to karya sai aka ai ba za su karyi ba sai ce to kowa ya ɗauki nashi kowa ya ɗauki nashi kowa ya karya nashi sai kowa kuma ya karya nashi kuma ya karya nashi suka ce baba me kake gwada mana yace abin da nake gwada muku in kun haɗa kayan ku ba yadda aka iya da duk makiyayyen maki sai dai bar ku amma idan kuna raba yadda kowa ya karya kayan haka za a karya ku gaba ɗaya shi ne suka shigo cikin namu wannan ya dage shi ɗan izala wannan ya dage shi ɗan ɗariƙa wannan ɗan shi'a saboda haka in ana yaran ɗan ɗariƙa ba ruwan ka kai ɗan izala ana yaran ɗan izala ba ruwan ka kai ɗan ɗariƙa kaga an rarraba mu bayan an rarraba kasashen a cikin nan ba an rarraba mu wannan sunni ne wannan shi'i ne wannan wai wannan wai to rarrabuwan kai wato ba karamin ci baya bane ga al'umma rarrabuwan kai kowa baya ganin ɗan uwansa da mutunci kuma qur'ani kullum abin da yake cewa wa atasimu bi hablillahi jami'a wa la tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku kada ku rarraba kada ku rarraba in akwai sabanin to ayi wa juna abuwa ayi wa juna abuwa ko ka yadda ni musulmi ne ni in yadda kai musulmi ne abin da yake na sabani ban fahimta ba ba ka gane ba game da lamarina ka yi abuwa a maka abuwa kowa ya abin da ya gane to abin da ake so ke saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa qatiluhum ku yaƙe su hatta la takuna fitnatun har kar a samu wani shirka bautan wani Allah a ban kasa wa yakuna dini sai ibada ta zama lillahi ga Allah shine shi wannan malamin na sai yake ce ne to kafiran duniya yanzu kaddara in mun kai a duniya population na mutanen duniya in kin mun kai biliyan tara ana zance yanzu an doshi biliyan tara ne wato biliyan takwas ne da wani abu to in mun kai biliyan tara bai wuce mutum biliyan biyu da rabi ne musulman bai wuce mutum biliyan wato kuma kun ga sauran ikon Allah a hakan kuma ba wani addini mai yawan mutanen mu a duniya babu babu tunda yanzu babu ƙasar da ba musulmi a duniya babu wannan ƙasa to in za a zaro dukkan musulman duniya babu wani addinin da yake da yawan mutanen to amma ta inda arnan suka fi mu yawa mu duk wanda ba musulmi sunan shi ne duk wanda ba musulmi ba sunan sa ne arni to kaga idan to sun fi mu yawa amma za a ware su a ce wannan ne baton wuta ne to musulmai sun fi ciyawa sun fi ciyawa a ce wannan masu bautan hindu ne wato masu bautan buddha to su to mun fi ciyawa a ce wannan kiristoci ne to mun fi ciyawa wannan yahudawa ne to mun fi ciyawa in dai za a wawware su wannan masu bautan wuta ne mun fi ciyawa wannan masu bautan saniya ne to mun fi ciyawa kaza a indiya haka shin saniya ana bautawa to a yanka sani a san laifi ne za ka yanka Allah? Kun yanka sani a babban laifi ne ba a cin nama sani haka za a ta kiwata suna ta girma haka yanzu a zai amma naman sani ya abin bauta ne sosai an ce indiya suna da abubuwan bauta sun kai dubu ɗari uku abin bauta kawai wa'incan kaza suke wata wancan taurari wancan wata wancan rana wancan kaza wancan kaza abubuwan da wuta kawai kana kana sun kai dubu ɗari to sai malami na yake ce mini to yace ka ga yanzu tunda dama za ku yaki kafirai ne idan an samu abubuwa guda na farko su din da dai suke da ku ko biliyan biyu da rabi kuma biliyan biyu da rabi shike za ku iya ba ko za ku samu nasara ko kuma ya zama sun riƙa ku iya biyu ne kawai sun riƙa ku biyu ma'ana ku biliyan biyu da rabi su kuma biliyan biyar to nan ma za ku iya ba za ku Allah zai ba ku da nasara amma in ya wuce haka ko da da mutum ɗaya ne to in ba ku yaƙi ba ku da laifi saboda ai sun fi ku sun ninka ku har sun ninke ninka an gane ku sai ke gaya yin haka to irin waɗannan wato idan kai karatu a ƙarƙashin jagorori malamai na gari to ba za ka tashi da zafin rai da gaba da waye amma da kayi a hannun wanda ba malamin kirki ba to sai ka tashi da kiyayyen bayan Allah da neman fada da neman tashin hankali haka da sauransu amma sai a maka bayani ga shi gashi da abu to sai ka ji kaga to shine Allah yake cewa a fa in tahu idan suka hannu gaba da shirka to fala udwa illa ala zalimin babu ƙetare iyaka sai akan azzani to wannan shine Allah ya samu dace Allah ya taimake mu Allah ya rufa mana asiri Allah ya ƙara mana son Qur'ani da wani yawan kai karanta shi ana alayhi wa tsarafan nahari iyayen mu Allah ji ba su Allah ya gafarta mu mu muke raye da sa rayuwar ta amfani mu ta amfani waɗanda za su zo bayan mu barkamu da Allah subhanahu wa ta'ala na akwai tambaya salati goma ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kulwa ga iyayen mu Allah gafarta mu da malaman Na'am. kul huwa Allahu ahad Allahu samad la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum